أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba daren alkamis wanda hakan ya yi daidai yau da goma ga watan biyar ɗin musulunci watan jima'a da ula yau hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku yau ya yi daidai da goma sha biyar kenan ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan rana idan masu bibiyar ba su manta ba a darasinmu da ya gabata malam ya kawo mu ƙarshen magana kan du'a al-istiftahi salah addu'an da ake yi wanda aka samu ta suna addu'an buɗe sallah bayan kabbaran harama abin da zai biyo ba shine du'a'ul istiftah wanda malam ya kama mana misalai na ado ina akalla guda hudu wanda mun ji ta farko a ba horaira Allah ta'ala kare da shi shine ya tambayi manzon Allah cewa naji kana shiru manzon Allah idan an yi kabbaran harama kafin ka fara karatu manzon Allah ba mu labari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su yanda ake faɗa na biyu kuma akwai subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuka من نمبة أكو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي زوا قرشي تاهدو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض waɗannan kusan su ne wanda mala ya kawo ala sabilil misal tunda cewa suna nan da yawa amma mala ya kawo guda hudu saboda misali wanda in hudun ma ka rike to yayi in ma cikin hudun ka zaɓi biyu ka rike yayi abinda ake so da karka makale a kwaya daya kamar da ita kamar al'ada ko gargajiya inda mazan Allah ya koyar da su da yawa kuma ana son tanwi'i a ibada har in sunna ta tabbatar da wannan da wannan da wannan duk sunna ne to kai ma sunna ne gare ka tabbatar da wannan da wannan da wannan yau kai wannan gobe kai wannan ko wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wancan wannan shine abin da malamai suke fara yau inda za mu tashi shine at-ta'awuz at-ta'awuz shine neman tsari shafi na tamanin da ɗaya shafi na tamanin da ɗaya a shi wannan littafi a darasin mu kuma yau ina tsammanin ya kai na wajen talatin da uku ne ko da hudu at-ta'awuz da uku da hudu yawa talatin da hudu darasi na talatin da hudu insha Allah at-ta'awuz neman tsari maliki cewa wa ba'dal istiftah bayan bude sallah biwahidin mimma taqaddama daga daya daga cikin abubuwan da suka gabata ko waccan ta Aba Huraira ko subhanakallahumma wa bihamdik ko wajhatu wajhi lilladhi fatara samawati wal arda hanifa ko allahumma rabba jibril wa mikal ine daya daga cikin su kenan biwahidin mimma taqaddama bayan kai kabarin harama ka karanta daya daga cikin waɗannan addu'o'i kamar yadda mala ya kawo su anan ya ƙulu shi mai sallah zai ce a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min min nafkihi wa nafsihi wa hamzi qala fil bulughil maram kenan rawahu al-khamsa mala ya ce bayan ka yi du'awul istibta a sallah wanda ita mun ji mahallinta ba bayyanawa ake ba ana yin ta ne a surru ba tare da wani wanda yake kusa da kai ya ji ba shi yasa sai na abu hurairu ya tambayi manzon Allah ke cewa bi bi abi anta wa ummi fansar ka mahaifina da mahaifiyata ya rasulullah ara'aita ara'aita sukutaka baina takbiratul ihram wa qira'atul fatiha manzon Allah muna so ka ba mu labari bayan kai kabarin harama shirun da kake yi kafin ka fara karatun fatiha wannan zai nuna cewa a ɓoye ake yi kenan da a bayyane ne da sai na abu hurairu ba zai wannan tambayar ba domin zai ji da kunnansa amma sanadiyar mazan Allah a suru yake yi shi yasa ya tambaye shi ya abun yake kuma manzon Allah ya bawa sayyidina Abu Huraira da sauran al'ummar musulmi jawabi kuma ya dora su akan gwadabin da za su hazo alkiyama to bayan wannan shi mai sallah bayan yayi wancan sannan zai ce a'udhu billahi samil alim ina neman tsari a'udhu shine aza ya ɗuzu ta'awuzan neman tsari altaji'u ilallahi kenan ina zo na jinginu ga Allah ya mun kariya ko na gudu zuwa ga Allah ya tsare ni shi Allah shi ne as-sami'il alim wannan siffa ce ko shi Allah shi ne alam dukkan wani suna da ya zo siffa ce na alam ɗin al'alamun lizzati ne a'udhu billah neman tsari daga Allah as-sami'il alim Allah shine as-sami'il alim mai ji kuma masani minash shaitanir rajim akan shi Allah mai ji mai jin kowa a duk inda kake ko masani ga kowa ga komai to ya min katanga ya tsare ni daga shaitanir rajim daga shaitan abin jefewa min nafki an nafku shine busa fa iza nufika fi suri idan an yi busa cikin ƙaho shi dan yana busa ya zo ya busa ma duburan ka ji kamar ka yi rihi ko ba kai ba ya zo ya busa ma kunnanka kamar kana jin wani abu ya zo ya busa ma ina ne ya duk da inda ya san zai kama wasu wasu ya sanar da ya zo ya ba to busa ta shi tana iya jefawa masallaci wasu wasi har ma ya manta me yi sallata me bai sallata har ma ya manta a ina yake a wace gaba yake a sallah shi dan iya zuwa ta wannan bangaren ya dinga ma busa domin ya shagaltar da kai daga aikin da kake to kana neman tsari daga Allah ya ma katanga karfe daga busa ta shedan wa nafsi an nafsu shine tofi wa min sharri nafasati fil uqat neman tsari ga masu tofe-tofe da kullace-kullace da binne-binne to shi ma shi ɗan iya tofi zai iya zuwa ya tofa ma wani ba a kunnanka ko a idonka ko a jikinka ya sama wasu wasu to wannan tofe-tofe na shaidan kana neman Allah ta'ala ya maka tanga karfe ya tsare ka daga shi wa hamzi da ya fi cansa alhamzu wal lafzu kenan hamzu ya fice shi ɗan yana ya fice da ganin waiwayen wani a sallah ai shaidan ne ya fice shi ba kiransa ake ba ba kuɗi za a ba shi ba amma sai ga ya waiwaya kaga wannan shaidan ne ya fice shi akwai ya fice na shaidan a sallah wanda in baka in baka ne matsaron Allah ya tsare ka ba to daga wannan bangarorin shaidan ya zo ya lalata masallanka ko ya ma busa ko ya zo ya jefa ma wasi ko ya zo ya ma tofi ko ya zo ya ma ya fice ya mayafice domin ya ɗauke ka daga abin da kake na ibadar sallah to waɗannan abubuwa guda uku su ma kana neman tsaron Allah daga su abubuwan da suke bayuwa daga shida bayan ka yi du'a'ul istifta asuru ita ma wannan a'uzir asuru ake ba bayyana wa ake a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min nafkihi wa nafkihi wa hamzihi ko min hamzihi wa nafkihi wa nafki duk ya zo a haka ya wannan ibn hajar al-asqalani ya fito da shi littafin sa bulugul maram fi adillatil ahkam rahul khamsa malamai guda biyar sun rawaito wannan hadisin kamar takarijin sai fita a can shafi na 75 au ya kulu ko shi mai sallan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaitan abin jefewa bayan ka yi istifta kafin ka fara karatun fatiha ka yi wannan an fahimci wannan an gane ana yi ana yi to malam isa ya ce kaɗan daga ciki to saboda ka kun ji dai irin illar da kake neman tsari daga ita domin babu gabar da shi ɗan yake zuwa yake jefa wa ɗan adam wasu wasi ba ce gabar da ɗan adam ɗin yake neman kusanci zuwa ga Allah duk lokacin da ya kama hanya zuwa ga Allah to shi kai faɗa da shi kuma nan mun karanta mun maimaita mun nanata cewa babu ibada mafi kusantar ɗan adam zuwa ga Allah kamar sallah sallah ita ce ibada mafi kusanci zuwa ga Allah idan adam ya aikata ta to shi ɗan baya so ya ga mutum ya zama na Allah iya damuwa iya samun baƙin ciki da hasada akan kai dai kam ka zama na Allah ne kai duk dokar da Allah ya bayar kana kiyayewa abin da Allah ya haramta kana kokarin hannuwa to shi dan baya san wannan yasa ta ko ina ta kowace kafa yake zuwa yake rusawa mutane aikin su na ibada yasa ku duba hatta karatun alqur'ani mai girma Allah ta'ala cewa yake idan za ku yi karatun alqur'ani ku nemi tsarin Allah daga shaitan fa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan za ku karanta alkurani ku nemi tsarin Allah daga shedan abin jifa ma'ana ku ce uzu billahi min shedan rajim an gane ku saboda ka tunda karatun alkurani Allah ya ce mu nemi tsarin shedan to ya kamata mu dinga neman tsarin shedan a cikin rayuwar a mahaifin na na maryamu da aka haife ta sai ce wa inni samaituha maryam wa inni u'izuha bika wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim na sanya mata suna maryam ma'ana baiwar Allah kenan Allah ni ina nema mata tsari a gunka da zuriyarta daga shi daga bijifiwa manzon Allah ya koyar da neman tsari daga shi dan a gurabi dewa a gurabi dewa hatta mu'amala ta auratayya tsakanin miji da mata to shi ma sai da manzon Allah ya ce ku nemi tsarin shi dan ku nemi tsarin shiɗan domin shiɗan ba inda ba ya shiga iya shiga jinin jikin mutum iya circulation iya shiga zuciya shiɗan yadda ka san sha'a'in shamsiya irin hasken nan na rana duk inda kake da kulle ɗakin ka da wai za ka haske rana ya shigo ai to shiɗan haka yake ba ka da wata garkuwa da za ka hana shiɗan shiga jikinka sai din Allah ya kare ka kawai kuma uzu billahi ɗin nan ita ce babbar garkuwa ta higa tsakaninka da shaidan amma duk inda ka kai shaidan iya zuwa ya yi shiga cikin jikinka ya ga zuciyarka ya sama wasu wasu a ko'ina ya sa wata rana mazan Allah sallallahu alaihi wasallam iya yi itikafi da azumin ramadan sai ɗaya daga cikin iyalansa ta kai mai ziyara masallaci ta fito daga gida ta zagaya ta je masallaci ta same shi sun gama tattauna wasu a masallaci sai ya fito zai rako ta taho gida da sun zo kubar masallaci sun tsaya sai ga an sa su wuce sun gane dai manzon Allah ne a tsaye amma ba su gane wannan matar wace ce ba har sun wuce sai kira wasu kai ku zo ku zo sai suka zo sai ke cewa wannan mata ta ce wance sai suke cewa manzon Allah ko da za a zargi wani ma ai kai ba za a zarge ka ba sai ce a'a inna shaydani yajri bin adam majriyad dam shaydan iya sakileshin a jikin mutum kamar yadda jini yake zagayawa za ku iya tafiya ce dan ya samu ku wani abu ku halaka ya ku ce ai annabi ne wani wacce matar ba wace ce kuwa ai ba mu gane da ba ai kaza to daga nan ce dan ya halakar da ku shi yasa ne ceto ku da kira ku na ce wannan mata ta ce an fahimci wannan saboda ka shedan ba inda baya shiga a jikin mutum saboda ka kuma shi kullun har rantsuwa yake yi ba wala udillannahum wala wala umanniyannahum wala amurannahum falabatikuna azanal an'ami wala amurannahum falaghiruna khalqallah shi ɗan sai da yi rantsuwa wallahi sai ya batar da mutane sai na batar da su sai na sa su buri haka yace wala umanniyan nahum wala amuran nahum he na ba su doka ta sun bi he na sa sun caccanje tsarin Allah shi ɗan haka ya faɗa rantsuwa ya qur'ani yake faɗa wannan a wani gun yace sun mala atiyan nahum min bayna aydihim wa min kalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin suratul a'raf Allah ta'ala ke ce shedan ya ce sun mala'atiyan nahu wallahi sai na zai ki musu min bayna aidihim gaba da su shedan sai ya zo mata gaban ka wa min kalfihim sai ya zo mata baya wa an aimanihim sai na zo ta hagu da su wa an shama'ilihim sai na zo ta dama ta hagu da su yake cewa la tajidu aktharhum shakirin Allah bayin nan naka in dai ina tare da su da yawansu da yawansu ba za su yi magodiya ba shi dan haka ya faɗa Allah ya nasarta mana na Qur'ani haka ya faɗa kuma kai da kake kamanta addini kake zuwa masallaci kake sallar jam'i har kake samun lokacin zuwa jin karatu to kai ne fa abokin kokowar shedan ba kar ka ɗauka shedan da wani yake faɗa ba da kai ba da kai yake yi waɗancan mutanen da suka zama mutanen banza a shararai wannan kamar kuɗin aljihu ne shedan ya sa su aljihunsa sai ya da su mutumin da ya kama ɗakin fasikanci a hotel ko ya kama ɗakin fasikanci a wani gida ko ɗan caca ko ɗan giya ko ɗan ƙwaya wanda shi ɗan ya gama da shi yayi kuɗin aljihunsa ne duk lokacin da ya ga dama zai ɗauko ya mai da shi to amma kai da kake zuwa masallaci kake ƙoƙarin jam'in sallah kake ƙoƙarin jin karatu to kai shi ɗan ya sa a gaba da kai yake faɗa akan sai ya raba ka da wannan hanyar sai ya gusar da kai daga wannan hasken in kuma baka dage ba da neman tsari daga Allah da ikilasi wallahi shaidan sai ya kai ga musamman musamman irin wannan zamanin musamman irin wannan lokacin so da mu gane idan an ce ka nemi tsarin Allah daga shaidan wallahi taimakon ka akai shaidan ba wanda baya ainihin rinjaye sai fada cikin sabo sai masu sai annabawa da mala'iku amma kai in ba annabi bane kai ba mala'ika bane ba karɓar shaidan ba sai dai Allah ya taimake ka a kai shi akwai Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya kare da shi iya jab da mutuwa mutum ne wanda ɗaliban ilimi dai sun san tarihinsa mujtahidi ne mai kaifin basira wanda har ma ana masa inkiya da sahibu suna wata rana ya ce suna tafiya da wasu abokansa sai su ga irin ruwa a kogi din nan suka ce mi wanka mi wanka ma ba ban daki bane kogi ne kowa zai iya tube kayan sa yi wanka sai ce ai ya taba jin hadisin manzon Allah cewa manzon Allah ya ce Allah ta'ala ya la'anci mutumin da ya fitar da tsaraicin sa da gangan wani ya gani da mai ganin da wanda ya fita da gangan duk Allah ya la'anci su tuno wannan hadisin sai koma gefe shi ba zai wanka yanzu sauran abokansa gaba ɗaya suka ciccire kayan suka yi wanka kuma kuma can gefe yake jiransu da daddare sai ya mabarki aka ce ya ahmad bin hanbal abishir ya ahmad dan hanbal amma albishir ana ma albishir cewa Allah ta'ala ya gafarta ma kuma Allah ta'ala ya sa kai jagohe ka zama jagora a cikin mutanenka amma farkin ya ce waye wannan sai ce ni mala'ika jibril malamai sun tabbatar da wannan kuma iya cikin bushara iya cikin arruya as-salihah iya cikin ru'ya saliha domin raye wannan sunar da ya tuno hadisin manzon Allah ya ki bin abokansa da ƴan uwansa ya koma gefe ya raye hadisin manzon Allah ya aiki da shi sai Allah ta'ala ya mana ta goma shi to ya zo dab da mutuwa mutum ne wanda tarihinsa ya nuna cewa a zamaninsa ba kamarsa gaskiya ba a yi kamarsa ba a lokacinsa da ya zo dab da mutuwa akwai waɗansa mai suna abdullahi bin amur bin ambal yana kusa da shi sai kamar ya mutuwa kamar ya suma haka amur dan ambal sai ya farfado mutuwa dai tana kama su hari sai yake cewa hatta al'ana hatta al'an da ya dan farfado sai yake cewa hatta al'ana hatta al'an sai ɗansa mai suna abdullahi bin ahmad bin ambal sai ya ji babansa iya cewa hatta al'ana hatta al'ana ma'ana har yanzu har yanzu da ya farfado ya dawo hankalinsa sai ke tambaye su ke cewa ya baba ɗasun nan na kai kaɗai kana magana kana cin hatal'ana ko ban ga da wanda kuke magana ba sai ce abdullahi shaidan ne ya leƙo ta katangar gidana yake cewa na jauta min ya ban hambal amar dan hambali kawo kubuta daga sharida gahi za ka mutu ban ci riba a kanka ba sai ke cewa har yanzu har yanzu har yanzu ban kubuta ba domin raina bai fita ba har yanzu ban kubuta ba bayin Allah masu tawazi'u wanda Allah ya yarda da su to ga irin koko da suke da shi dan haddab da mutuwarsu shi dan bi kyale su kuma ku duba inda malam Usaimin ya kawo a wannan littafin addu'ar da kake neman tsari a ƙarshen tahiyya ta kowace sallar farilla tahiyyan ƙarshe اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر مسيح الدجال من الله ce duk wanda zai sallan farilla ta hiyarsa da karshe kafin sallama ya roki Allah daga wannan abubuwa daga tsare su to malam Usman iya sharhi game da fitinar rayuwa da mutuwa sai ce wani sai ya gama rayuwarsa ya zo dab da zai mutu wallahi shedan sai ya rikide sai ya zo da sura ta babanka kuma baban nan naka ya riga ya mutu da ba ku yi zo da sura ta malaminka da kai yadda da shi kake kwaikwayonsa bisa tsarin ka na addini kuma shi ma ya mutu da ce yawa ne ya kama sunanka da ce eh ni ne babanka wa ne kaga sama da shekara kaza mun mutu mun riga ku tafiya to kai gashi yanzu zaka tafi to mu fa da muka je lahira fa abin da muke kansa mun ga ƙarya ne ba daidai ba ne duk abin da muke na addini mu ci muku qur'ani mu ci muku sallah duk mun je mun ga ba daidai ba ne wallahi ina baka shawara kafin ka mutu ka canji addini ka koma ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi shi wallahi shi dan iya zuwa wa dan adam a dime minute na mutuwa sai faɗa masa wannan kuma ba wanda ya san da me zaka cika in yi ci nasara kanka ƙudurinka iya canjawa zuciya kira za ka mutu kafiri kawai shi kenan shi ɗan iya irin wannan lalata kaga lokacin ba wanda ya san halin da kake ci ‘ya'yanka matanka abokanka ba wanda ya san yadda kake ci saboda ka neman tsari daga shaidan ɗin nan yayin uwa ba wai dole sai wani abu ya bijiro ma ba ya zamto wurdin kama ne da gobe ka sashi a cikin tsarin wurdinka wallahi ka dinga neman tsarin Allah daga shirin shaidan ka dinga neman tsarin Allah daga shari'a shari'a ku duba dai mafi girman ibada sallah mafi girman zikiri karatun alkur'ani amma su ma sai da Allah ce mu neman tsari daga shari'a to ina yi mu'amala ka tayo da gobe ina mu'amala ka tayo da gobe ka je nan ka fada nan ka ci wannan ka sha nan ka je nan amma ba ruwanka ba ruwanka da neman tsari daga shari'a ba ruwanka da wala to saboda ka shedan dai ga irin illarsa ga irin tarkonsa ga irin takidinsa kuma shaidan din nan idan kiyama ta yi duk wanda ya halakar wallahi sai ya zo ya yi bara'a ya ce ka taba gani na a duniya na zo na ce ma ni ne shaidan kabili sai ya faɗa masu haka wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akalabtukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala tulumuni wa lumu anfusakum ما أنا بمسرككم وما أنتم بمسركي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله تعالى كتاشي أنزيتي لما قضي الأمر لوكتن الله ينكي hukunci kiyama ta tsaya shi dan zai tara mutanen sai adresin alwi adresin din su yace inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah mahalicinku ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya haka shi dan zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ni ma na muku alƙawari irin nawa amma fa akhlaftukum ni na saba muku alƙawarin Allah na gaskiya kun bar shi kun kama na ni kuma na na saba muku na ba gaskiya bane inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan ni shi dan zai ce ni da wagana nan ba ni da wata dama akan ku ba wanda na sa sanda ba wanda na sa bulala na kora shi illa an da autu kun fasa jabtum li kiran ku ne ko ku amsa min kira na sanya maka je kai saban Allah ka tafi na sanya maka ci haram ka je ka ci na kawata ma abu mummuni na ce mai kyau ne ka yarda to in ba ba sharin shedan ba mutum iya da matan aure daya biyu uku amma yana zina wani ai sharin shedan ne yayi kuma wallahi tallahi duk karuwan da ake zina da ita matar aure ta fi da lafiya da bi da kyau kowace irin karuwa ce matar aure ta fi ta lafiya ta fi ta kyau kuma ita karuwa ba karuwa ba in ba dan shi dan ya kawata wa irin waɗancan mutanen wannan musibar ba yanda ka san kaje ta yadda da kai to haka nan wani zai je ta yadda da shi kuma haka bane haka wani zai ƙara zuwa ta yadda da shi yasa ibnu kayyim yake cewa ita duniya kamratun baqiya la tarda bi zawjin wahid ita duniya tamkar karuwa ce ba ta yarda da namiji guda daya ka duba da yadda kake da kishi in kai musulmi ne ahlus sunna kana kishin matarka matanka ko nafe za ta hau kana kyankyamin ta hau nafe ɗan wanda baka yarda da shi ba balanta za ta hau mashin ko ta je wani gun kana kyankyami haka baka so wata mu'amala ta haɗa da wani to amma ka duba matar da ka je ka ba da kuɗi ka yi fasadi ka samu zunubi to gobe jibi baka nan wani za ta kara kirawa ba to wani wani irin fitina ce wannan ai wannan ko shaidan ne wannan kawai kuma an ka zo aka yi zube ban ƙwarya ta da matar ka ɗin da ita wallahi duk abin da ake ji matar ka da ita kaga wani shirin shaidan ne ko ko mutum ya je da kuɗin sai sai giya giya ba ba daɗi shi kansa mai shan wallahi zai ce ma ba daɗi ga hamami ga wari ga fita daga hankali ga kashe kuɗi ga zunubi ko ya kawata mutum ya je sha kwaya ko ya sha ganye an ce ba ko wata kwaya wanda doki ma raba masa ake yin bashi da lafiya amma yanzu yan kwaya nan yawancin yi ta suke gaba daya doki ba to ka gani saboda ka irin wannan hankalinka ma hankalinka mai kyau zai nuna ma cewa ai abu ne wanda akwai kifiyar basira a kansa ka ɗaukan ka jefa cikin halaka ka jefa cikin tasku da kai ciwo ga kuma abubuwa nan da yawa da Allah ya halatta wanda ba haramci a cikin su sai ma samun lada in kai kana da buƙatar mace Allah ce ka auri mata ɗaya biyu uku hudu fanki huma tsabala kullum nisa ya masna wasu lasa waru ba amma ya takaici abin takaici walla za ga duk a galabiya matan banza da suke yawo to masu aure ne masu mata da suke ɗaukar nauyinsu wata a kama mata ɗaki wata a biya mata kuɗin kaza wata a yi kaza kuma iya da matansa da aure kan wannan shirin shirin ne shirin shirin ne shaɗan ya ce illa an da autu kun ba su jabtum ne ko kiran ku ne kuka biyo ni saboda ka fara ta lumuni kar ku zarge wa lumu an fusa kun kuma yan iska ne ku zarge kan kawai haka zai ce kar ku zarge ni ku zarge kawunan ku ma ana bi musulki kuma ma an bi musulkiya ban isa ku kubutar da ku ba ni ma ba ku zan kubutar da ni ba ban isa muku in tsina muku komai anan ba ni ma ba abin da za ku yi daga nan Allah ta'ala zai kada su ta gaba daya Allah ya kai to mana wannan Qur'ani ya ta faru da shi dan da mabiyan sa a ranar kiyama sai ta faru da su saboda shi dan abin neman tsari ne ya yan uwa mu dinga neman tsarin Allah daga shedan kuma shedan zai iya zuwa daga cikin makai da wannan akwai littafin da wani malami rubuta khutuwatu shedan hanyoyin shedan kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwatu shedan kar ku bi hanyoyin shedan shedan in ya ga yayi da kai ka zama mushriki Allah ya taimaki ka baka zama mushriki ba sai ce to ka zo ka zama dan bid'a kuma idan yayi yayi yayi ka zama dan bid'a Allah ya kare ka kana ta neman tsarin Allah sai ya zo ya jefa ma kuma sariya kana abu dan a ce ka iya dan ka burge dan ka waye duk ka sama wannan idan ce dan yayi yayi yayi ya ga ka fa karfin sa bangaren riya da bid'a da shirka sai ya zo kuma aikin ma da za ka yi mai falala sai ya zaɓa ma wanda bai kai shi farala ba yanzu misali misali aikin hajji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sau ɗaya ne wajibi ga wanda Allah ya hore duk abin da za a yi bayan na farko nan to nafila ne an fahimci wannan ko ka je hajji sau ɗari biyar to ta farko nan ita ce wajibi amma duk sauran nafila ne to wani ya je hajji ya je ya sake zuwa ya sake maimaitawa kuma ramadani ya matso ya zo ya sake biya zai tafi umara misali amma fa makotansa na kwana da yunwa ba makotansa akwai majinyata wani dubu biyar wani dubu goma ya shige mai gabayar sai da zai kusa da shi akwai marayu ba su da iyaye ba sa zuwa makaranta abinci ya gagare su ba ta sutura shi ɗan sai ya kawata masa ya ɗau dubu ɗari shida ko ɗari bakwai ko miliyan ya biya ya tafi umara sai toshe masa hanyar taimakon waɗannan muskila wala shi ne taimakon waɗannan a wannan yanayin ya fi ka tafi umara lada amma shi ɗan sai ya sauko da kai daga wancan aikin wanda ya fi lada sai ya ɗora ka a wani aiki wanda bai kai wancan daraja ba duk shi ɗan iya irin wannan akwai wani bawan Allah dattijo ne tsoho baya gani mutum ne wanda Allah ya ɗora masa son jam'i da wahala a yi jam'i ba shi ko baya gani wata rana an yi ruwa gari ya yi caɓi hanyar masallacinsa akwai ruwa da ramuka ya fito da niyya zai tafi masallaci kawai shi ɗan ya gan shi kuma shaɗan ya san inda zai tafi shi shaɗan ya rikide koma yaro ƙarami sai zo ya same shi baba ya ce na mina za ka je ce masallaci zan je ito bara ka ka mutum shaɗan ya ya dafa ya dafa shi suka tafi a matsayin yaro sai da suka je har ƙofar masallaci sai ce baba ka san ni kowaye sai ce a wala ban san ka ba sai ce ni shaɗan ne ya ce a kuma shaɗan ka kawo ni masallaci ya ce eh domin da na bar ka taho za ka iya faɗawa ruwa za ka iya tuntuɓe ka faɗi ladan ka zai ƙaru ladan ka zai yawa ruwa ya fanci la'anan ka yi tuntuɓe ka faɗi ka faɗa rami to ladan ka zai yawa to amma sai na biyo da kai baka faɗi ba baka jike ba na gaga masallaci lafi to wannan duka iya cikin makaidu shidan yayin wa saboda ka in Allah ya ce mu nemi tsari daga masharin wani abu wallahi mu nema da gaske ne to shi dan abin neman tsari ne yasa shari'a ta shar'anta ma hatta a sallah ka nemi tsari daga shedan ka nemi tsarin Allah daga shedan shine ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan abin jefewa ya mun katanga karfe daga sharrin sa daga makircin sa daga tarko nasa Allah ta'ala ya ba mu ikon yawa al-qira'a gaba ta gaba karatu bayan kabbaran harama da du'a'ul istiftah da neman tsarin Allah daga shedan abin da zai biyo bayan sai karatu ya qara al basmala shi mai sallah zai ce bismillahir rahmanir rahim basmala kamar wani abbreviation ne haka kamar ka ce hauqala ko hailala ko hasbala an fahimci wannan in ka ce hauqala kamar la hawla wala quwwata illa billah in ka ce hasbala kamar hasbiyallahu wa ni'mal wakeel in ka ce hailala kamar la ilaha illallah in ka ce basmala kamar bismillahir rahmanir rahim to zaka ce zaka yi basmala zaka ce bismillahir rahmanir rahim ma'ana da sunan Allah Allah mai rahama mai jin da sunan Allah Allah shine alam Allahu alamul lizzatikin ar-rahman siffa ce ga Allahu ar-rahim siffa ce ga Allahu Allah kamar ka ce man huwa man huwa Allah ka ce man huwa ar-rahman ka ce Allah man huwa ar-rahim Allah waye arrahimu Allah ne waye arrahmanu Allah ne waye almalik Allah ne duk siffofi ne nasa zaka ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama magamiya mai jin kai kuma ke bace ga masu imani summa ya qara al-fatiha ta kamilatan tamma sannan masallaci ana buƙatar sai karanta fatiha cikakkiya kuma karatu mai kamala summa ya qara al-fatiha ta kamilatan tammatan alal wajahin lazi nazalat alaihi bisa irin siffar da aka saukar da fatiha a kansa kaga nan malam ko bai ce ma komai ba to iya nuna ma cewa sai ka je ka koyi karatu abu malami an fahimci wannan duk basirarka duk ƙoƙarinka duk iyawarka duk jin larabcinka to karatun alkurani ya fi ƙarfinka sai ka je ka koya sai ka je ka koya domin tsarin haka ya zo la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana hatta manzon Allah sai mala'ika jibril ya karanta sannan ya bi karatunsa summa inna alaina bayana an fahimci wannan kuma Allah ta'ala ya ce warattalnahu tartila warattalnahu tartila ku rera qur'ani rera ku karanta karantawa sai na ali radiyallahu anhu ya ce hakaza bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala hakanan qur'anin Allah ya saukar da shi tartil kuma hakanan ya zo gare mu manzon Allah ya karantar da mu shi an fahimci wannan to wannan malam iya so ya ce ma shi karatun fatiha fa ba wanda ka ji a kasuwa ba ba wanda ka ji lasfika ta kai ma ba karatu ake so kai kamil cikakken karatu bi tu'ta kullu harfin haqqahu kowane harafi ka bashi haƙƙinsa gun tanwini ka sani gun idigami ka sani gun izhari ka sani gun waƙafu ka tsaya gun ibtida ka sani alal aƙalli ka san waɗannan muhimman abubuwa ka san makarijin huruf ka san bambanci na hamza da ainun an gane ko ka san bambanci na sadun da sin ka san bambanci na za da zayyun da zadun duka wannan ana buƙatar ka san bambancinsu tunda kowanne idan ya zo a cikin jumla ma'anarsa ta canja da wani ƙwar'ani iya da harufa guda 28 wanda ana buƙatar ka san su ɗaya bayan ɗaya kowanne iya da bambanci da wannan kuma suna da makarij daban-daban daban an fahimci wannan wannan fa dole ne ba kuna ji ai dole ne ka san wannan ba lallashin ka ake ba alaji ka tafi makaranta aje a koya ma ka san wannan tunda karatun fatiha shine sallah manzon Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah game da wanda bai iya karatun fatiha ba in dai baka iya karatun fatiha ba da baka da sallah ko ka shekara dubu kana sallah wallahi baka da sallah an fahimci wannan to shikenan malik ya cewa sun mai qara al-fatiha ta kamilatan tamma ala al-wajhi alladhi nazalat alayhi bisa irin tsarin da Allah ta'ala ya saukar da fatihar a kansa ai bi hurufiha yau ga abin da malam usmani ce bi hurufiha ka san harafan bambancin wannan da wannan ya ake furta wannan ya ake furta wannan wa harakatiha da wasula wannan fataha ce wannan domma ce wannan kisra ce wannan sukun ne wa tashdidatiha da wanda ake tashdidi wanda ake yin tada'id a gane kamar ar-rahman ar-rahim duk ra'un ɗin tana da tashdidi tana da tada'id ko malaman qur'ani suna cewa ko malaman harafi suna cewa dukkan inda aka samu tashdidi to harafi biyu ne al'aliki duk inda aka samu abin tada'if to wasali harafi guda biyu ne sai aka maja ke zama guda daya wasu kunatiha ka san wanda ake sukun akwai sukun arid akwai sukun zahir akwai sukun wanda a yake duka wannan ana buƙatar ka san su bi haisu la yughayyiru shay'an minha a da gwargwadon kada ka canja wani abu daga ciki ne la yughayyiru shay'un minha kar ka sanin ka da wani abubuwa to zai hana ka canja wata ma'anar zai hana ka canja ma'anar Fatiha kuma zai hana ka canja wani abin da Allah ta'ala ba shi yake nufi sai malik ya cewa imaman kana wannan dokar da ya kawo a nan kai liman ne aw munfaridan ko mai sallah shi kadai ne aw ma'muman kuma mu ne kaga dama mai sallah baya wuce ɗaya daga cikin wani ukun nan ko ka zama liman ko ka zama mai bi ko ka zama mai sallah kai kadai an fahimci wannan to kowane irin yanayi ka kasance liman ne kai ana buƙatar ka san wani shine ma min babi aula domin duk ko zo kun lafta masa nauyi a bayansa ko ba haka bane abu na biyu ko mai yin sallah shi kadai shi ma wajibinsa ne ya san wannan ko mai bi shi ne ma'amu wanda ai wanda yake bin liman shi ma ai akwai yiwuwar liman ɗin feda ya bi shi akwai yiwuwar liman ya yi raka a ɗaya bisa ne ya zo ya jura to ai liman zai salama kyale shi ma zai tashi cika to saboda ka dukkan masallaci dukkan masallaci wajibi ne ya san wannan ka'ida ya san fatiha ya iya karatunta karatu ingantacce mai kyau ka san bambancin harafanta da wasulanta da sukunata da kaza da kaza duk ka sani wa an suma daga cikin malaman zahiriya sun ce har ma'ana ma sai ka sani idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in me Allah yake nufi idan ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sai ka san me Allah yake nufi domin qur'ani ba yaran ka bane ba ka ina ce kai batangale ne ko babboli ne ko bufulatani ne ko ba ga bane ko can barbare ne kwaran na faɗi namu namun kar a ce na yi sa kai yawwa ko kai wani bai raba bai raba da duk dai qur'ani ba naka bane qur'ani balarabe ne balarabe ne saboda ka dole sai kai kokarin sanin me kake faɗa cikin yaranka sai ka sani tunda qur'ani dunkulallen sako ne wanda Allah ya aiko akan kowane musulmi kuma ka san me Allah yake nufi kamar kai ne a aiko ma da wasiƙa kuma wani yaran da aka rubuta wasiƙan ba ka san shi ba hankalinka zai kwanta har ba ka ji an fassara ma ba hankalinka ba zai kwanta ba sai an faɗa ma me wannan wasiƙar da kunsa to qur'ani kamar haka yake agun kowane musulmi shi yasa wa an suka mazaka ce ta ma'anonin sai ka sani Allah ya ce kaza to a ma'anarka a yaranka ga abin da Allah yake nufi an fahimci wannan saboda haka sai ka san wannan sanin ka zai kokarin ya kautar da kai daga fadawa cikin kuskure ko canjin ma'ana fa iza ghayyara shay'an minha idan ka canja wani abu ko ka jirkita wani abu daga cikin karatun fatiha nazarna to za mu duba mu gani abinda ka canja ɗin nan mai matsayinsa a cikin fatiha ɗin in kane ya hilul ma'ana lam tasihu idan har ka canjawa wannan karatun ya sa ka canja ma'anar abun to shi na sallar ka bata inganta ba kalma ɗaya idan ka canja ma'anarta sanadiyar rashin iya karatu ko jahilcin ke jawo ma ka jirkita abin da Allah yake nufi ka faɗi wani abu da ba haka Allah yake nufi ba to shi ke na sallaka ba ta inganta ba an gane wa iza kana la yahilul ma'ana idan kuma canjawar da kai bai canja ma'anar ba ka dai kuskure ka yi laifi amma laifin bai kai ma'anar ta canju ba an fahimci wannan la yahil to sahat sallah ta yi falau qala qa'il da dai a ce shi mai karatun fatiha zai ce masalar misali siratan ladina ana amtu alaihim ya karatun yake na siratan ladina ana amta kaga wannan bi harakati yake na ka san wasalinta don mace fataha ce kisra ce siratan ladina ana amta kuma kai ka ce ana amtu to ma da ce lamta sai kusa laka bata yi ba domin ka jirkinta ma'anar abinda Allah yake nufi ba haka ka faɗa ba لأنه إذا قال أنا أمت عليه إذا كتي أنا أمت با أنا أمت با يقول المنعم هو القارئ to kamar kana nufi mai ni'imtawar shine mai karatu kuma Allah shine mai ni'imtawar ka ɗau matsayin Allah ka ba wani ma'ana ba ta rushe ba yanzu ko gwamna ne kace a wani ne gwamnan Gombe a yau ba sai dai ka gudu ka kuye ba ko ba haka bane kaga faɗa kai abin ba gaske bane ba kawai ka faɗa ne kawai amma faɗar ka ba za ta canja abin da aka yi ba to kuma Allah ne zaka canja mai matsayi kuma iyale ka kuma jahilcin ka ne ya jawo ga makarantu na nazo akwai karatu baka je ba idan ka ce an amtu to kana nufin wannan mai ni'imtawar mutumin da ke karatu ne amma an amta to ka jingina abin zuwa ga Allah subhanahu wataala ka ka canja ma'ana saboda ka sallaka ba ta yi ba wa iza qala an amta idan ka ce ana amta kamar yadda yake a rubuce ya kunul munaimu huwa Allah azza wa jal to wannan mai ni'imtawar shine Allah kuma haka tsarin yake an gane ko siratal ladina an'amta alayhi irin tafarkin wanda Allah kake musu ni'ima to ka shirye da mu wannan tafarki din yawa wa idza lam yataghayyar al ma'ana amma idan kuskuren da kai wajen karatun fatiha bai canja ma'ana ba fa innahu ta'ammaduhu amma ka ganganta abin ne baya canja ma'ana amma akwai gangaji ciki to shi ma hakan la ya juzu hakan bai halatta ba hakan bai halatta ba lakin la ya batilul fatiha amma hakan baya iya bata karatun fatiha din maslan misali kace alhamdulillahi rabbil alamin an gane maimakon kace alhamdulillahi rabbil alamin sai kace rabbal alamin nan ka ka canja ma'ana amma kuma canjin bai sa karatun ya rushe ba godiya ga Allah rabbi al'alamin ubangijin duniya gaba daya idan ka ce rabba alhamdulillahi rabba sai al'alami ne ya zamto shi ne sufa ta rabbin afon kai sai ya zamto rabba shi ne a matsayin rabbi da ka faɗa a can idan ka ce rabbil alamin ma'ana ka ba wa Allah siffarsa ta shi ne mahalicci ubangijin duniya idan ka ce rabba shi ma mai reno na duniyar gaba ɗaya mahalicci mai reno duk ma'ana dai ba ta canja ba amma kuma ka canja tsarin da Allah ya saukar a karanta Qur'ani a kansa tun da rabbil alamin a karanta ba rabbal alamin ba an fahimci wannan ita fatiha wal fatihatu sab'u ayat ita fatiha ayoyinta guda bakwai ne sab'u ayati tana da ayoyi guda bakwai أولها تفرقوا الحمد لله رب العالمين شين غوديتا تبتغ الله وبنجي الدنيا غبادها الفاتحة آية من نباتها وآخرها آية قرشة فاتحة غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba tafarkin waɗanda ka yi fishi ko batattu a kansu ba suratul fatiha aya mai nan ba ta ba wa dalilu zalika dalili kan wannan magana da malai faɗa hadisu abi huraira radiyallahu anhu hadisin sahabi abu huraira Allah ta'ala kare da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai Allah ya ce na raba sallah as-salata anan fatiha ake ne daga cikin sunayen fatiha akwai suratul salah akwai kuma as-sala din ma ana ce mata as-sala na kasa karatun fatiha tsakanina da bawa na zuwa kashi guda biyu haka Allah ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai na kasa karatun fatiha tsakanina da bawa na gida biyu fa iza qala al-abdu idan bawa masallaci ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniya gaba daya qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawana ya gode ni bawana ya min godiya ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wa iza qala idan mai sallah ya ce arrahmanir rahim Allah shine mai rahama Allah shine mai jin kai qala Allah Allah ta'ala zai ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni ya min yabo ya ce ni ne mai rahama ya ce ni ne mai jin kai bawana ya yabe ni wa iza qala idan mai karatun sallah ya ce maliki ko maliki duk an karanta maliki yau din Allah shi ne mamallaki a ranar alkiyama yau din him yau jaza duk wata mallaka Allah ya hana kowa a ranar alkiyama tana gunsa gaba daya kala sai Allah ya ce majjada ne abdi bawa na ya girmama ni ya fawwala duk abin da zai faru alkiyama a gare ni ba wani wanda ya isa ce wa kala marra wani lokacin ko manzon Allah ce fawwada ilayya abdi bawa na ya ya ya, fallanta al'amuran zuwa gare ni ya miƙo dukkan al'amuran zuwa gare ni fa iza qala idan mai karatu fatiha yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu Allah gare ka muke bauta wa iyyaka nasta'in Allah gare ka muke neman taimako qala sai Allah yace haza baini wa bain abdi wannan tsakani na ne da bawana wali abdi ma sa'ala kuma iya nan ga bawa abin da ya roƙi ne zan bashi fa iza qala idan mai karatun sallah ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da ni tafarki madaidaici qala Allah sai Allah ta'ala ya ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan ma matsala ce ta bawana kuma bawana zan bashi abin da ya roƙi ni an fahimci wannan to duk lokacin da kake karatun fatiha haka kuke tattaunawa da Allah ko a ina kake in dai ka tashi kana karatun fatiha a cikin sallah to haka kuke kai da Allah kaga shi yasa ake buƙatar nutsuwa da kuma sanin abin da kake lokacin da kake karatun sallah amma mai abin nan gaggagaga da sauri da har gutsanan da har gutsanan kaga da wahala ya samu wannan falla amma shi yasa ake san nutsuwa sallah ba a gaggawa ita in kai gaggawa ka gama sallah ina zaka je ne fa aina ta zahagu duk abin da zaka fita nema to gun wanda zaka je neman ka baro shi a baya Allah dai shine mai ba kowa ko kuma duk wanda zai roka Allah zai roka in ka gaggauta ka fita kai biri biri biri to kuma ka je can kana so Allah ya baka wani abu nan kuma ya saka wani abu ka kai mai kyau inda nutsuwa da hankali ai ka san abin ma ba zai yi wani Allahn da kake so ya taimake ka in ka fita ya baka nasara ya baka sa'a to shi yace ka zo kai wata ibada takaitacciya amma tana da tsari amma ka zo ka har gutsa ta kai yanda ka ga dama kuma ka tafi kake ce Allah na zo ka bani ka bani ka bani saboda ka ita ibada sallah in wa ba a gaggawa akan nutsuwa ake yi a bita yanda shari'a ta koyar har in kana so ka rabauta da irin abin da ake samu a cikin sallah amma da yawa za ga wani sun mai da sallah al'ada sun mai da sallah gargajiya kuma sallah ba haka take ba tana buƙatar bayani tana buƙatar zurfafa bincike a gano irin abin da manzon Allah da sabai suka yi kana ƙoƙarin yin ibadar ka ta sallah irin wannan tsarin to in Allah ya taimake kai gaci lafiya sai ga sallah ta ma amfani a gobe alƙiyama fata bayyana bi hadal hadis sai malik ya cewa zai bayyana gare mu a wannan hadisi anna awwalul anna awwalul fatiha cewa farkon aya a cikin suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ita ce godiya ta tabbata daga Allah ubangijin duniya wali hadha law asqata musalli al basmala da a ce mai sallah zai ki fadar bismillahir rahmanir rahim muta'ammidan da gangan to fa salatuhu sahiha sallarsa ingantacciya ce an gane sallarsa ingantacciya ce domin malamai sun samu ƙarawa juna ilimi akan matsayin fatiha a abin da basmala wa'an suna cewa ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha yasa dole mai sallah sai ya ce bismillahir rahmanir rahim wa an kuma suka ce a ita bismillah ba ta cikin ayoyin fatiha ba ta ciki ita ce mabuɗi ce ga kowace sura to wannan kuma ita ce maganar mafiya rinjaye daga cikin malamai ita bismillah mabuɗin kowace sura ce a ƙur'ani ba wai tana ɗaya daga cikin ayoyin cikin suratul fatiha ba shi ma kuma wannan ra'ayi malam usman akan sai da mai sallah zai zo koyo bayan ya yi kabarin harama ya yi istifta ya roƙi tsarin Allah daga shaidan kawai zai ce alhamdulillahi rabbil alamin ko da bai ce bismillahi ba ya sani sallar sa ba ta da matsala domin ya tafi a mazhabin cewa fatiha ba ɗaya bace daga ayoyi afwan bismillahi ba ɗaya bace daga ayoyi cikin suratul fatiha li'annaha laysat min al-fatiha domin ita bismillahir rahmanir rahim ba aya bace daga cikin ayoyin suratul fatiha wani ita ce magana ta mafi yawa daga cikin malamai an fahimci wannan wal basmalatu aya min kitabillah ita bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani walakin laysat aya min kulli sura amma ba aya bace a kowace sura bal hiya aya mustakilla yu'ta biha fi ibtida'i kulli sura ita aya ce wanda Allah yake sanya ta a farkon kowace sura kowace sura ana buɗe ta da me bismillahir rahmanir rahim siwa suratu bara'a idan ka ɗauke suratu bara'a suratu tauba kenan ita ce kaɗai ba a fara ta da bismillah haka Allah ta'ala ya tsara kuma haka manzon Allah ya karanta ya karanta wa tanziliha bisayfi lasta mubasmala domin ita an sauke ta da takobi ne magana ce akan yaki har kuma mai Allah ce bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikin barranta daga Allah Allah yayi barranta bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtu min al-mushrikin ga waɗancan da aka kulla alƙawari da su mushrike suka warware to Allah yayi bara'a da Allah da manzo sun yi bara'a da su fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an ba ku dama ku tafi a bayan ƙasa zuwa tsawon wata hudu daga nan kuma shikenan ba ku da wani aminci yaƙi zai balle to kaga ta fara da maganar yaƙi wa'ansu malaman suka ce shi yasa ba ce mata bismillahir rahmanir rahim ba domin fadar bismillahir rahmanir rahim akwai cin kai akwai tausayi an fahimci wannan haka wa'ansu malaman suke faɗa ita suratu bara'a ba a fara ta da bismillah fa innahu laysa fiha basmala ba a ce mata bismillahir rahmanir rahim a farkonta wa laysa laha badl khilafan lima yujad fi ba'd al-masahif kuma ba wani abin da zaka ce a maimakon wannan bismillah kamar yadda ya zo a wa'ansu daga ciki da jisbai wa'ansu ce tunda an ce ba za ka ce bismillah ba akwai abin da za ka faɗa to mala ya ce ba ta da wani abin da aka ce a faɗa a maimakon fatiyar da aka ce ka bismillah da aka ce kana faɗa yi kutubu alhamish inda ittiba ibara'a wa'ansu suna rubutawa a ƙasan feji yine hamish a fejin da aka rubuta suratu bara'a za ga an rubuta a'udhu billahi minan nari ina neman tsarin Allah daga wuta wa kaidil fujjar da makircin fajiran mutane wa min gadbil jabbar ina neman tsari daga fishin Allah yini aljabbar al'izzatu lillahi wa rasuli buwaya da barin kasa suna ga Allah ga manzansa walil mu'minina sannan sai masu imani hazihi wajadtuha makatuban fi ba'd al masahib ala hamish awwal suratu bara'a sai malam usaimin yake cewa da idonsa ya ga wannan abin da ya kawo a littafinsa da idonsa ya gani a wa'ansu daga cikin alƙur'anai a fejin da aka rubuta suratu bara'a aka ce wai za a karanta wannan ya ce da idonsa ya gani kaga wannan shirbici ne ma an zara lawan biya min sulban ba hadisa manzon Allah da ya tabbatar da ai wannan wa haza qat'un wannan kuskure ne laysa bi sawab ba abu ne da cece fa hiya laysa fiha basmala ita dai bara'a ba a mata bismillahir rahmanir rahim walaisa fiya shay'un badil anil basmala kuma ba wani abin da zaka canja a maimakon bismillah da ba yi ba haka aka ce idan ka ce fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi ko ka gama ma bara'ar kenan can idan ka gama anfal zaka ga bara'a wallahu bi kulli shay'in alim sai ka ce bara'atu minallahi wa rasulihi ko a sallah ko ka sa alkur'ani a gaba kana karanta ko kana tilawa duk yanayin ba a ci mata bismillah rahman rahim amma sai dai malamai sun ce idan ka fara suratu bara'a sai ka tsaya idan ka zo za ka ɗora to ya halatta ka ce bismillahir rahmanir rahim an fahimta kamar ka buɗe suratu tauba ka karanta kamar aya goma ko aya sha biyar sai wani abu ya ɗauke ka ka tashi kuma kana bin karatun ƙur'anin ka a jere ka zo za ka ɗora daga inda ka tsaya to bayan ka yi a uziya za ka iya ce bismillahir rahmanir rahim an fahimci nan domin sun ce wa fi ajza'i ya kayyara mantala a cikin tsakiyar surar ko wani gefe an bawa mai karatu zabi zaka iya cewa bismillahir rahmanir rahim kuma ka gada ma ba ka faɗa ba wallahu a'lam ina ganin zamu tsaya ne insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka ji kan mahaifinmu sanya da mu da su aljanna ce mu kuma mu ya Allah Allah muna roƙonka na'am na'am abdi nisfai na'am eh nisfai eh biyu kenan araba biyu eh nisfai kamar abu ne ɗaya nisfu rabin abu kenan nisfu rabi na kamar Allah ne ce na raba karatun fatiya ni da bawa na raba shi gida biyu shi iya da rabi ne ina da rabi ine nisfai ne na raba shi gida biyu kenan ine nisfu rabin abu guda ɗaya ine nisfu na'am na'am sosai kuwa sallan nafila ba ta da bambanci da sallar farilla sai wajen niyya amma duk abin da ake a sallar farilla za a yi cikin sallar nafila insha Allah na'am to shi kenan insha Allah na'am idan suna karatu a sallah sai a hankali ko to limamai sai ku ji tsoron Allah ku gyara eh an kawo kuka majoratin ku kuma ni ma na sha faɗa a yamma na sama irin wannan za ga mutum ya zo iya tarera karatu a bayyane akalla ya ɗau minti ɗaya da rabi a fatiha amma idan an zo karatun da ake a ba zai fi rabi minti ba haka ne mana ana yi gaskiya ne wannan gaskiya ne kuma ba daidai ba ne zai ba da cewa wancan dan ana jinka ne kake rerawa kake ba da idigami da ikilabi da waye wannan kuma ba a jinka zaka yi abin daga dama idan har haka ne kaga babu magana magana ta rushe saboda ka sai a kiyaye karatu da boye da fili da sallah duk ɗaya ne yanda zaka yi ba da nan ka ba da haƙƙin kowane harafi a bayyana haka na boye ma ka zaka ba kowane harafi haƙƙin shi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah to wannan magana mun shayin ta anan gun idan munasaba ta kawo ina ji rana ita ba mai magana na wannan in har kai musulmi ne ahlus sunna kana kokarin bibiyar manzon Allah cikin ibadarka to duk abin da aka ce manzon Allah yayi ya tabbatar malamai sun inganta shi yayi to ba ruwanka da wani magana ba ruwanka kawai wa kairul huda huda rasulillah mun sha buga misali hata magana sallama a sallan na sha magana a wannan gun duk sallamomin nan mazan Allah ya yi biyun ya yi ɗayan to don me kuma za mu makale a guda ɗaya biki ɗaya ita wancan muna inkari mazan Allah bai bane in dai mun makale a guda ɗaya haka wani wani abu ne wani shaɗin da yake ne ma ya shigo ya tasirantar da mutane cikin kuskure da dogewa akan saɓani wani ma har jin daɗin saɓani yake yi ai na sha bamban da wani to wani mai abin alfahari ga wannan mai abin alfahari ga wannan musulmai so ake mu dunkule guda mai zama tsuntsiya matsaurin ki ɗaya haka ake so kuma har in abu sunna ta tabbatar wannan ya tabbata manzon Allah ya wannan manzon Allah ya tabbata yayi to abin da ake bukata kowanne alal akalli ka san matsayin sa a sunna idan naga kana aikata wani ba zama inkari ba kai ma in kaga ina aikata wancan ba za ka mai inkari ba kaga duk an goge sabanin to amma yanzu na makale a guda daya na makale a ɗayan nan tun bara bariya shekara arba'in talatin a wannan guda ɗayan nake haka na karantar da ɗalibaina haka na karantar da ‘ya'yana haka mamuna suka ga ina yi to don Allah yanzu akwai wanda zai zo ya ce abu kaza suna ne ku yadda wannan mai wace gudunmawa ka bayar ka ba da gudunmawa wajen toshe wajen wata suna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wanda ka dogaran kake yi din to shi ma wancan madogarar ku ɗaya da shi tunkahonka dogaranka ga abu kaza suna ne to shi ma abin da yake dogara ga shi kenan so daga sai mu kokarin mu kiyaye irin wannan iya kauda sabani kuma ba daidai bane ba daidai bane a ce ni mazhaba ta abu kaza ta tsayar ni kungiya ta abu kaza ta tafi a kansa ba zan canja ba ba zan saba ba har in dai sunna ta tabbatar ba ruwanka da wannan na sha faɗa a nan Allah ta'ala bai saukar da sunan kungiya ɗaya ƙur'ani ba ita kungiyoyi ana yin su ne domin su taimaki da awa kawai wannan shine dalilin kafa su dama su taimaki da'awa a samu tsayayyun mutane wanda za su kama su rike su dinga jagoranta al'umma wajen aikin alkhairi wannan shine gwamnati da farkon a ciki kuma hatta kungiyar izala da wannan ne aka fata jiya ko shekarun jiya muna tattauna da wani ya ce wallahi wannan kungiyar ta izala ba dan an kafa ta da kyakkyawan niyya ba da ta rushe wallahi tallahi irin su Sheikh Ismail Idris irin su Malam Abubakar Muhammadu Gumi irin su Malam Bawa mai shinkafa da sauran manyan malaman da suka mutu wallahi da kyakkyawa ne suka ba kungiyar nan ba don kuɗi ba da neman ɗaukaka ba sun kafa da niyyar ayi wa addinin Allah aiki a shiga ƙauyuka da birane a yi ta ta'alim ana karantarwa wani ta ce niyyar su kawai amma da niyyar su irin tamu ce a yanzu wallahi ba inda za ta je tuni ta rushe wannan kungiyoyi sun zama na siyasa ka ji malami dole siyasa su na wani ƙur'ani da ƙarfi da yaji dan siyasa Allah wallahi dan takarar siyasa cusa shi a wani gu a mimbari a waya dinga alayi kamar zaka masu nan mutum su gudan ta haka suka yi ba haka suka yi ba su daga ƙungiyoyi dalilin su su yi wa addinin Allah hidima kuma su taimaki al'umma su jagorance su a yi wa addinin Allah aiki amma duk abin da ƙungiya ta zo da shi inda ya saba abin da manzon Allah ya zo da shi ka aje mata kayan da ka kama abin da manzon Allah ya zo da shi wannan shine gaskiyar magana kawai Allah ta'ala ya samu da shi na ƙarshe نعم ai kai ma za ka iya yi ba dole sai mamuwa da istifta da wannan neman a uziya din nan ba dole sai mamuwa kai ma mamu za ka yi ba dai sai liman kawai ba liman zai mamu zai duk kowa zai iya yi ba wai dole sai mamu ba afuwan ba dole sai liman ba da wannan ta bar shi kuma in dai ka shigo masallaci liman ya fara karatu ta barka kabbara za ka yi kuka liman ba za ka ci ai sai na istiftahi ba tunda na zo a wannan ta barka wannan fallar ta barka kuma nan gaba sai in kana son ta sai ka zo da wurata da ikama da kai amma in dai liman ya fara karatu ba ta shi kenan ba abin da za ka yi za ka yi kabbara ka bi shi kawai eh sosai kuwa sosai kuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله منا روƙonka dukkan bukatunmu na alkhairi muna roƙonka biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba shi ka ba su lafiya a gida ko asibiti akwai ɗaya daga jin ƴan uwa kusan makoci ne ga wannan masallaci ya ce akwai wani abu da ya bujiro masa iya bukatar addu'ar mu Allah ta'ala ya sanya alkhairi a ciki idan neman tsari ne muna roƙon Allah ta'ala tsare shi ya tsare mu gaba daya dukkan masu taimakon addini a boye ko a fili Allah ta'ala ya taimake su dukkan wanda suke tallafa wannan da'awa Allah ta'ala ya tallafa musu dukkan masu yiwa addinin Allah hidima da aiki a duk inda suke Allah ta'ala ka karba ayyukan su ka karbe namu gaba daya Allah ka hada kan mu akan alkitabu was sunna yan uwan mu da suka yi tafiya Allah ta'ala ka da da su lafiya dukkan mai ta bukata a gun Allah Allah ta'ala ka san bukatarsa Allah ta'ala ka biya masa Allah ta'ala dukkan mai neman tsari a gunka akan wani abu na rayuwa Allah ta'ala ka tsare mu daga sharrin dukkan abin da zai dame mu ya Allah Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu wannan jiha ta mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya duk abin da yake kama na fitina da tashin hankali duk inda yake Allah bai fi karfin ka ba Allah ka bana maganinsa Allah kwantar